ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة يومنا شاهد قوة المحرم يرمى زمان الله صلى الله عليه وآله وسلم دبودا هذا دليه دو دا أربعين دا تقص وان دا يداتي دا عشرين دا ترى قوة شدة شكرا تدبو بيو da 26 ci gaba da yin karatu a cikin littafin minhajul muslim karatunmu na nawa kenan na goma sha hudu yau za mu tashi alfaslus sadis fasali na shidda al'imanu bi kutubillahi ta'ala imani da littattafan Allah subhanahu wa ta'ala da ya saukar da su ga annabawa mala yace yu'minu almuslimu bi jami'i ma anzala Allah ta'ala min kitab musulmi yana ba da gaskiya da dukkan abinda Allah subhanahu wata'ala ya saukar na ainihi littafi littafin da Allah subhanahu wata'ala ya saukar da shi ga bayi ya saukar da shi ga annabawan shi ga wajibi ne musulmi ya imani da shi wa ma ata ba'd rusulihi ko wa ma ata ba'd rusulihi da kuma abinda Allah ta'ala ya ba sashen manzanni shi min suhufin na littattafai na takardu wanda Allah subhanahu wa ta'ala ce suhufi Ibrahim wa Musa na galibi suhufi ula suhufi Ibrahim wa Musa ko ba mutum ya imani da abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba sashen manzannin shi na ainihin takardun da Allah ya faɗa kai imani da cewa da nan littattafai sabkakku ne daga wurin Allah Allah ne ya aiko mala'iku da su zuwa ga manzanni da annabawa kamar yadda Allah ya gaya maka kamar yadda za mu ganin ayoyi na alkur'ani masu tarin yawa game da wannan wa annaha kuma musulmi ya ba da gaskiya cewa lalle su kalamullahi magana Allah ne waɗannan littattafai da Allah ya saukar da su kaf ɗinsu zancen Allah ne subhanahu wata'ala auhahu Allah ya yi wahayin shi ila rusuli ya zuwa ga annabawan shi da manzannin shi ka ɗauka cewa maganan Allah ne ba halitta Allah ba ka ɗauka cewa siffa ce ta Allah saboda siffa magana ce ta mai yin ta to kakka yarda ka bari kamar yadda waɗansu suka bari suka ki yarda da cewa wato littattafai da Allah ya saukar da su halittu ne ba maganganu ne na Allah subhanahu wa ta'ala ba to ka tabbatar da cewa lalle su waɗannan littattafai maganan Allah ce da Allah ya yi wahayi ya zuwa ga annabawa da manzanni me yasa Allah ta'ala ya masu wahayi bi yuballighu anhu domin su isar da sako daga Allah shar'ahu shari'a Allah su isar da sakon shari'a Allah zuwa ga bayi da wannan wahayi da Allah ya masu muna gane ko wa dinahu da kuma addinin Allah su isar da addinin Allah duk da abu guda ne shari'a ita ce addini addini shine shari'a ba wanda za a yi wani wanda ba wani ba kuma addini shine gaba gaba daya kuma addini ya shafi komi shari'a kuma galibi an faɗe ta za ka gana maganan kunce-kunce ne da sauransu to da haka gaba daidai addinin Allah annabawa sun zo ne su isan ma mutane wannan sako na Allah ga abin da Allah ta'ala yake so a yi ga abin da Allah ta'ala baya so a aikata ga halal ga haram ga mai kyau ga mara kyau ga mummuna ga kyakkyawa ga bayanin aljanna ga bayanin wuta ga bayanin ayyuka birjik waɗanda mutum zai aikatawa domin ya samu rahama Allah duniya da lahira ga bayanin ayyuka birjik na mara kyawu waɗanda mutum in ya dage kansu ya mutu bai tuba ba to ba abin da zai sa Allah ya kona shi da wuta to annabawa sun zo ne domin su isar ma mutane da sakon Allah saraka ba sakon su bane na Allah ne muna ganewa ko to haka duk wanda ya tashi yana bayani game da addinin musulunci to abin da ya kamata ya mai da hankalin shi kenan gare shi ya gaya ma mutane sakon Allah ba sakon ya ba ba sakon jama'a shi ba ba sakon mutanen shi ba sakon da Allah ta'ala ya sanar da kai na ilimin ka shi zaka gaya ma mutane ka gaya ma mutane wannan abu Allah yana son shi wannan abu Allah subhanahu wataala ba su kuma ga dalili a cikin littafin Allah ga dalili a cikin sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama da haka kenan Allah ta'ala ya masa wahayi saboda mi saboda su isar da shari'ar Allah da addinin Allah ga bayi kuma sun isar sun isar da wannan sako da Allah subhanahu wataala ya dora musu kuma Allah ya ce wa ma'ala rusul illa al-balagul mubin babu abin da ke kan manzannin da Allah ya aiko sai isarwa bayyananniya kuma sun yi ta shikenan sun sauke nauyin da Allah mai girma da ɗaukaka ya ɗora musu ya rage gari ga kai da kai da aka kawo ma wannan sako su kam sun jira wa anna a'zama hadhihi al-kutub kuma musulmi yana ba da gaskiya da cewa lalle mafi girman waɗannan littattafan al-kutub al-arba sune littattafai guda hudu littattafan da Allah ya saukar ya saukar da littattafai da dama ga annabawa to amma waɗanda suka fi girma su ne guda hudu na farkon su shine alqur'anul karim alqur'ani littafi mai girma Allah ya ce bal huwa qur'anun awwa bal huwa qur'anun majid fi lawhin mahfuz innahu laqur'anun karim to Allah ta'ala ya yaba alqur'ani mai girma shi sa aka kira shi da sunan alkarim littafi ne mai girma littafi ne mai baiwa littafi ne mai kyauta Qur'ani yana baka kyautar da ba inda zaka samun ta duk kyautar da zaka samu ba ta kawar da zaka samu cikin alqur'ani mai girma ba al-munazzal shi alqur'anin nan littafi ne da aka sauke shi ala nabiyyina muhammadin sallallahu alaihi wa sallama ga annabin mu muhammad tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi والتوراة لكم للتابع التوراة المنزلة للتابع da aka saukar da shi ala nabiyillahi Musa alaihi salam akan annabin Allah annabi Musa tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi والزبور da kuma littafin zabur al-munazzal wanda aka saukar da shi ala nabiyillahi dawuda alaihi salam akan annabin Allah annabi dawuda tsira da abinci Allah su kare tabbata a gare shi Allah ya ce wa ataina dawuda zabura mun ba annabi dawuda zabura wal injil da kuma littafin linjil al munazzal wanda aka saukar da shi ala abdullahi wa rasulihi Isa alaihi salam akan bawan Allah akan ma'aikin Allah annabi Isa tsira da amincin Allah ya tabbata gare shi waɗannan su ne littattafai guda hudu cikin littattafan da Allah ya saukar masu tarin yawa su ne mafi girma su ne mafi ɗaukaka su ne mafi daraja bayan su kuma akwai littattafai da yawa kuma su ma masu daraja ne amma mafi girma mafi daraja mafi ɗaukaka cikinsu su ne waɗannan guda hudu ma ba haka ba dukkansu maɗaukaka ne dukkansu masu girma ne dukkansu masu daraja ne dukkansu masu mahimmanci ne amma waɗanda suka yi waɗannan abubuwan da ake bibawa to su ne waɗannan guda hudu sai malam ya ce wa annal qur'anal karima kuma musulmi yana ba da gaskiya da cewa lalle littafin Allah alkur'ani mai girma a'zamu hadhihi alkutub shine mafi girma waɗannan littattafan su wurin su ne masu girma to alkur'ani yana gaba gari su wurin girma girman shi yahi nasu darajar su darajar shi ta yi tasu ɗaukaka shi ta yi tasu muhimmancin su di ya yi na- muhimmancin shi ya yi nasu wal muhaiminu alaiha kuma alqur'ani shine wanda yake mamayewa a kansu shine wanda yake shiga gaba a kansu yake halarto su yake bayanin duk abin da ke cikin su cewa gaskiya suka faɗi kuma ga yadda suka koyar والناسخ لجميع شرائعها alqur'ani kuma shine mai soke dukkan shari'o'in da ke cikin su sai abin da ba a rasa ba muna ganewa ko Allah ya ce wa yadau anhum isra wal aghlal allati kanat alayhi Allah ya ce yana aje masu yana sabke nauyin da aka dora masu da tsanance tsanance waɗanda ke kansu kaga wannan bayani ne nabi ya soke wasu hukunce-hukunce waɗanda cikinsu akwai damuwa akwai kunci a cikinsu to alkur'ani sai soke waɗannan hukunce-hukuncen da suke cikin attaura da linjila ya nuna ba a yin su waɗannan kaga ya soke hukuncin su kenan wa ahkamiya da kuma hukunce-hukuncen da ke ciki alkur'ani to ya soke hukunce-hukunce masu dama a cikinsu ya shayi su ba a aiki da su وذلك للأدلة النقلية السمعية bayanin waɗannan abubuwa da malam ya zano cewa musulmi yana ba da gaskiya da su ya ce saboda akwai dalilai waɗanda suke cikin alkur'ani mai girma suke cikin sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama waɗanda aka shi wala dillatil aqliya da kuma dalilai na hankali al'atiya waɗanda suke gasunan za su zo aladillatin naqaliya dalilai waɗanda suke na cirowa waɗanda suke nuna da abin da malam ya faɗa haka nan ne na farko malam ya ce amara Allah ta'ala bil imani biha Allah ta'ala ya yi umarni da yin imani da su waɗannan littattafai ɗin baki ɗayansu da waɗanda suka hin da waɗanda aka yi duka gaba ɗaya ƙaunihi سبحانه وتعالى ده يجي يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي نزل من قبل الله تعالى ce ya ku waɗanda suka ba da gaskiya ga Allah ya ayyuhal ladina amanu ya ku masu imani aminu billahi ku ƙara imani da Allah ku tabbata kan imani da Allah kaga Allah ya kira su masu imani kuma yace amin idan Allah yana nufin ku ƙara imanin ku tabbata kan imanin ku da Allah wa rasulihi da manzon shi kada ku yarda ku bar imani da Allah kar ku yarda ku bar imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal kitabil ladhi nazzala ala rasulihi kuma ku ba da gaskiya da littafin da Allah ya saukar da shi ga manzon shi shine alqur'ani ku yi imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ku yi imani da littafin da Allah ya saukar da shi gare shi wal kitabi alladhi anzala min qabl kuma ku yi imani da littattafai na alkitabu ana nufin littattafai jinsi ne na littattafai gaba daya alladhi anzala wanda Allah ya saukar min qablu gabanin alkur'ani mai girma waɗanda suka gabaci alkur'ani mai girma sabka ga manzannin Allah subhanahu wataala kaga Allah ta'ala ya ce a imani da qur'ani kuma ya ce a imani da at-taura da linjila da zabura da sauran littattafai waɗanda Allah ya saukar da su wannan dalili na farko daga cikin dalilai waɗanda a cikin waɗannan dalilai Allah ya bada umarni cewa a ba da gaskiya da littattafan da ya saukar da su ga manzanni da annabawa dalili na biyu إخباره تعالى بعد لابار الله تعالى دي عنها غمر سوى أن اللي تتفيد في قوله أتكم مغنش الله يتي الله لا إله إلا هو الحي القيوم الله shine wanda babu abin bauta da cancanta da gaskiya da dacewa sai shi ba wanda ya kamata a bauta ma in ba Allah ba zalika bi anna Allah huwa al-haqq Allah shine gaskiya duk wanda ba shi ba ba gaskiya bane kullu shay'in halikun illa wajha komai mai halaka ne sai dai Allah subhanahu wata'ala kullu man alaiha fat wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram kowa zai karewa banda Allah huwa al-awwal wal akhir to Allah da yake da wannan sifa shi ya kamata a bauta ba shi yake da cancanta da haƙƙi da dacewa a tsaya a bauta mai dukkan dangin ibada gaba daya a tsaya a yi ma Allah subhanahu wataala kada a ɗauki wani abu daga cikin abubuwan da suke sunan su ibada a ba wani Allah idan aka yi haka to an yi ba daidai ba an ba wanda ba kayan shi ba kayan shi an yi zalunci kenan ko alhayyu shine Allah wanda yake raye wanda bai mutuwa raye wanda rayuwar shi mutuwa bata gabace ta ba kuma mutuwa ba za ta zo bayan ta ba shi da ma Allah ta'ala tun tun ba ai tun ba Allah ta'ala yana na rayayyen shi mu ma ga mu rayayyu amma mun yi zama babu mu kuma wata rana ma haka za mu wucewa babu mu ko ba haka ba yawwa to shi Allah subhanahu wataala rayayye ne rayuwar shi ba ta karewa allazi la yamutu Allah ta'ala shine wanda bai mutuwa amma kowa zai mutu mala'iku za su mutu annabawa za su mutu manzanni za su mutu wadiyyai za su mutu shai kowa zai mutu ballantana ya ku bayi dada sojojin Allah ba rundunonin Allah ma suka mutu ballantana ɗan farar hula kowa zai mutu kuma ba wanda ke kokwanto cewa kowa zai mutu wani mutuwan nan ba gidan da ba a yi ta ba kuma gidan kowa ba irin wadda baka gani ba daga na ya nuna kai ma dai hada kai ana ana kallon ka kai ma ka shirya kai ma wata ranar mutuwar zaka amma Allah shine alhayy wanda bai mutuwa dama tun ba a yi ba a yi ba Allah ta'ala yana nan ko kuma haka yazo ya halitta kuma halitta za su karewa ya karar da su ya karar da duniyar gaba daya kuma yana nan Allah shi al-qayyum Allah ta'ala shi ne wanda ke tsayuwa yana tsaye da kanshi kuma yana tsaye da halittar shi gaba daya kaga mu ba tsaye muke da kanmu ba Allah ke tsaye da mu to shi Allah ta'ala ba wanda yake tsaye da shi shi yake tsaye da kanshi la ta'khudhuhu sinatun wala nawm saboda cikar tsayuwa da kanshi din da halittar shi gyangyadi baya kama shi ballanta na kwana da ba ya gyangyadi irin gyangyadi wannan wanda kana yin shi kana jin ana wasu dumumuwa to da tsabar gajiya to Allah subhanahu wataala baya wannan Allah ya halicci sammai bakwai da kasai bakwai da duniya gaba daya cikin yan kwanaki gajiya ko kuma wata yar damuwa bata samu Allah subhanahu wataala ba saboda shi mahalicci ne wanda yake halitta kai ne za ka yin ayyuka da yawa duka jika ka shi amma Allah ta halasa yayin da shi ya zamanto mahalicci shi ke halitta to bai gaji ba ko bai dace ya gaji ba sai Allah ya ce nazzala alaikal kitaba bil haqqi Allah ta'ala ya saukar da littafi gare ka ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam dan gaskiya ya saukar da littafin ne saboda gaskiya ba da a yi aiki da shi a yi aiki da hukunce-hukuncen da ke cikin alkur'ani mai girma shi sa Allah ya saukar da shi ba wai dan kawai a zanki saurare ba ba wai dan kawai a zanki karantawa ba a duk wata doka in ta zo wadda Allah ya zartar da cikin alkur'ani to ma'aikata ne shi sa Allah ya saukar da alkur'ani mai girma ba wai marayu muna karatun qur'ani kuma hukunce-hukuncen rayuwar mu daban ba muna bin son zuciyarmu ba mai aiki da duk abinda Allah subhanahu wata'ala ya faɗa a cikin littafin shi tare da neman taimakon bayanan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama musaddiqan lima bayna yadayhi halin kasancewa shi alqur'anin da Allah ya saukar da shi a gare ka yana gaskatawa ga abin da yake gaba gare shi ma'ana littattafai da suka riga shi ya gaskata su ya ce gaskiya ne abin da suka faɗa domin ya ce akwai annabi isa akwai annabi Musa akwai annabawan da ke tsakaninsu ya ce akwai annabi Dawud akwai annabi Suleiman ya ce akwai annabi Yaqub akwai annabi Yusuf akwai annabi Ishaq akwai annabi Isma'ila duk ya bada labarin annabawa kuma duk ya bada labarin rayuwarsu kamar yadda su ma littattafan suka bada labari kaga ya ce gaskiya ne ke ya gaskata abin da ke gabanin shi wa zalata tawrata wal injil sai Allah ya ce kuma Allah ba ya saukar da Qur'ani ya saukar da Taura kuma ya saukar da Injila shi alqur'ani nazzala Allah ya ce mashi Allah yana ce mai alqur'ani nazzala kuma yana ce mai anzala muna gane ku kaga nan ma ayar da ta gabata wal kitabil ladhi nazzala wal kitabil ladhi anzala littattafai magabata alkur'ani suna sauka ne gaba daya rana daya ke saukar da su lokaci guda qur'ani kuma sauka yake yi kadan kadan haka aka saukar da shi kadan kadan aya aya sura sura haka har ya cika da yadda kaga Allah ce nazzala to yana dafa ya saukar da shi ɗaya bayan ɗaya daki daki lokaci bayan lokaci in ka ji kuma Allah ya ce anzala Allah ya saukar da Qur'ani da anzala ba nazzala ba dukkan su saukarwa ne amma wannan sauka ne gaba daya wannan kuma sauka ne tiriyar tiriyar kamar yadda zaka zaka saukowa daga bini ai ba jirawa kake ba ko saukowa kake mata takara kake biyawa kana tsayya a hankali kawa ɗaya bayan kawa kawa bayan kawa har sai ka sauko kasa to shi ake ce ma nazzala anzala kuma shine gaba daya me nan gidanka ne ka ce ka yau yau ta taka za ka duro to anzala kenan ka san ko baki daya ka duro suna wata wata kasuwa wa anzala tawrata Allah ya saukar da tawra jumilla gaba daya wal injil kuma Allah ya saukar da injila ma gaba daya min qablu gabanin alqur'ani at-taura da injila hudan linnas shari'a ne ga mutane mana attaura da linjila suna shiryar da al'ummomin da aka saukar da su gare su kamar yadda shi ma alkurani yake shirya ne gare mu al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wa anzala al-furqan kuma Allah ya saukar da al-furqan shine alkurani mai girma wa bayyinatin min al-huda wal furqan dukkan littattafa Allah Allah yana kiransu da alfurqan Allah ya ce laqad atina Musa wa Haruna alfurqana mun ba annabi Musa da annabi Haruna alfurqan shine littafa taura to alqur'ani da addin littattafa Allah suna rarrabewa tsakanin ƙarya da gaskiya وقرآنا فرقناه لتقراه على الناس على مكر ونزلناه تنزيلا Turata Allah ta'ala ce wa an zara alfurqan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da alfurqan qur'ani mai girma wanda yake rarrabewa tsakanin shirka da kafirci tsakanin gaskiya da ƙarya tsakanin halal da haram tsakanin mai kyawu da mara kyawu Allah kara mana imani wannan ma'aya ita ma ko waɗannan ayoyi sun tabbatar da cewa Allah ya ba da umarni kuma ya faɗaitar akan mai imani da littattafan da ya saukar da su wa fi qawlihi subhanahu wataala haka nan ma a cikin magana Allah mai girma da daukaka da Allah ya ce wa anzalna ilayka alkitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi min alkitabi wa muhaiminan alayhi Allah ya ce wa anzalna ilayka alkitaba bil haqqi mun sabkar da littafi zuwa gare ka saboda gaskiya da gaske da gaske mu ne muka saukan maka da muka saukar maka da littafi shine alqur'ani da gaske mu ne muka saukar kuma mun saukar da shi da ai gaskiya da a rike gaskiya da a zama mutane masu gaskiya ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma sadiqin ya kodanda suka ba da gaskiya ga Allah Allah ta'ala ce ku ji tsoron Allah kuma ku zamanto tare da masu gaskiya to Allah ya saukar da alqur'ani ba dan komi ba sai dan a tabbatar da gaskiya musaddiqan lima bayna yadayhi min alkitab halin kasancewa shi da muka saukar da shi yana gaskatawa ga littattafan da suka gabace shi kamar wancan da Allah ya faɗa yana gaskata taura da linjila da zabura da sofi ibrahima wa musa duka yana cewa gaskiya ne min alkitabi wa muhaiminan alaihi kuma mun saukar da shi wato littafi ne wanda yake mamayewa mai halartawa akan waɗancan littattafai ne muhaimin ai suna Allah ne ko al-muhaimin yawa yana cikin sunayen Allah al-muhaimin wal azizu al-jabbar ko to qur'ani ma Allah ya bashi wannan suna al-muhaimin mai halartowa mai halarto duk abin da yake cikin waɗancan littattafan da Allah ya saukar da su ga annabawa da manzanni ko kaga dan ma Allah subhanahu wataala ya ba da labari cewa ya saukar da waɗannan littattafai ga annabawa da manzanni kuma ya saukar da alkur'ani halin kasancewa shi ya yarda ya gaskata waɗancan littattafai waɗanda suka gabata alkur'ani mai girma Allah ya samu dace وفي قوله جلت قدرته haka ma cikin magana Allah ta'ala wanda kudurar shi ta yi girma Allah ta'ala ya ce wa ataina Dawuda zabura kuma mun ba annabi Dawuda zabura mun ba shi littafin zabura haka na ko wani littafi mai suna zabura Allah ya ce ya ba annabi Dawuda shi to mana Allah ta'ala yana gaya maka tunda ya ba annabi Dawud da wannan littafi to ka bada gaskiya da cewa akwai littafi mai suna Zabura wa fi qawlihi haka ma cikin magana Allah subhanahu wataala wa innahu latanzilu rabbil alamin kuma lalle shi alqur'ani lalle sabkarwan Allah mahaliccin talikai ne tanzil shine mi saukowa ɗaya bayan ɗaya نزل تنزيلا وإنه للي شيء القرآن لا تنزيل للي سبكر رب العالمين ما لتنقوى دكوميني نزل به الروح الأمين نزل shi ma kalma ce da ba an zala daban na zala daban na zala daban na zala shi ne ka sauka da kanka an zala kuma shi ne ka saukar da wani abu ka je hoshi nazzala kuma shine ka zangi sauko shi ɗaya bayan ɗaya shi kuma nazzala shine kai da kanka ka sauka ba tare da ka sauka da bi ba sai dai ka sauko da wani abu nazzala bihi ruhul amin rai mai amana Allah subhanahu wataala ce shi ya sauka da wannan alqur'ani mai girma ala qalbika nan ba ya saukar bane ya sauka da shi yawwa abu sa zuciyarka ya sauka da shi sannan kaga zuciya ita ke mi ita ke rikewa ita ke harda cikinta alkur'ani yake cikinta duk wani abin harda yake muna gane ku yawwa da abin da kake so ka faɗa ita ke tura ma kwakwalwa ita kuma kwakwalwa ta ba bakinka ko da abin da kake so ka tuno zuciya ke baka ke ba kwalwa amma ba cikin kwalwa abin yake ba yana nan cikin zuciya fa inna la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati lahum qulub la yafqahuna biha suna da zukatan da ba su ganewa da su ba kwakwalwa ba ka ci zuciya ita ke fahimta ita ke rikewa to Allah ya ce mala'ika jibril ya sauka da alqur'ani a bisa zuciyarka mana ya saukar da shi zuciyarka ta rike shi me yasa Allah ya saukar da alqur'ani gare ka aka sanya ma shi a cikin zuciya li takuna min almunziri domin ka zamanto daga cikin masu gargadi daga cikin annabawa manzanni waɗanda suke gargadi suke fadakarwa suke kira zuwa ga Allah subhanahu wataala kaga alqur'ani ya sauka ne da ayi wa'azi da shi da a gaya ma mutane sakonnin Allah da Allah ta'ala ya turo manzanni da annabawa da su a ba da tsoro game da azaban Allah a kwadaitar da mutane game da mi rahama Allah subhanahu wata'ala da nema Allah ranar lahira shi yasa Allah ya saukar da alqur'ani bi lisanin arabiyyin mubin kuma ya sauka da wannan littafi ga zuciyarka da harshe balarabi mubin wanda yake bayyananne kenan alqur'ani littafi ne da ya sauka da larabci ba littafi ne da ya sauka da hausa ba babu ƙur'anin hausa sai dai da larabci yawwa ko katsina aka buga shi ko zaria aka buga shi ko kano aka buga shi ko ma ina aka buga shi ko malada aka yi shi ko ƙur'anin an daidai na larabci ne ba na hausa ba ne Allah bai saukar da ƙur'anin hausa ba ƙur'ani na larabci ne mai lisanin arabiyyin mubin ya sauka da harshe balarabi ba harshen ba larabci ba harshe balarabe Allah ya ce arabi shine balarabe harshe balarabe mubin wanda yake bayyananne ka san harshen larabawa shi yasa Allah ya zabe shi ya ko manzon Allah da shi saboda ya fi kowane harshe bayyana ya yi kowane harshe iya bayani larabci ya yi kowane harshe daɗi babu harshen da ya kai daɗin larabci babu shi wa innahu kuma lalle shi alqur'ani lafi zuburil awwalin lalle yana cikin littattafan farko ko littattafan mutanen farko ma'ana abin da ke cikin shi ya tabbata a cikin littattafan magabata waɗanda Allah ya saukar ma littafi shi ne ma'anin zubur jami'i ne na zabura ga ganin ma Allah ta ya bayanin cewa ya saukar da alkur'ani mai girma kuma a ƙarshe cewa innahu lafi zuburil awwalina lalle shi ya tabbata yana cikin littattafan bayan Allah na farko da Allah ta'ala ya aiko su zuwa ga duniya ko zuwa ga al'ummominsu nan ma dai Allah ta'ala yana kwadaitar da mu mu ba da gaskiya da ainihin alkur'ani da kuma littattafan da Allah subhanahu wataala ya saukar da su ga annabawa wa fi qawli haka ma cikin magana Allah subhanahu wataala da yace inna hadha la fi suhufi al'ula lalle wannan ya tabbata a cikin littattafan farko littattafai na farko lalle a cikin su akwai wannan abu yau abin da alkur'ani ya faɗa Allah ya ce suhufi ibrahima wa musa sobe ibrahima wa musa ma'ana badali ne na mi na fi sofil ula sai Allah ta'ala ce suhufi ibrahima wa musa littattafan annabi ibrahima da littattafan annabi musa Allah ya sa mu dace wannan dalili na biyu daga cikin dalilai waɗanda suke nuna wajabcin imani da alkur'ani da wajabcin imani da littattafan da Allah mai girma da daukaka ya saukar da su ga annabawa da manzanni na uku mala ya ce ikhbarun rasuli sallallahu alaihi wasallam ba da labarin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi zalika da haka fi ahaditha kathira a cikin hadisai masu yawa manzan Allah ya ba da labari game da littattafai da Allah ya saukar da su mina daga ci kauruhu sallallahu alaihi wasallam fadar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yace inna ma baqa'ukum manzo Allah yace kadai fa wanzuwan zaman ku a duniya in an kwatanta su in an kwatanta zaman da kuka a duniya fiman salafa da wanda ya gabata in an kwatanta ku da mutanen da suka wuce ku al'ummomin annabawan da suka wuce ku da ku kama baina salati al-asr ila ghurubi shams kama abin da ke tsakanin sallar la'asar ne zuwa magariba zuwa faduwar rana alamomin da suka wuce mu to misalin mu da su kaman misalin su sun rayu rayuwa mai tsawo kuma kawai tsawon rayuwar mu kamar daga la'asar ne zuwa magariba gaba ɗaya mu ko shekara nawa za mu ko ce ko an baka tsawon rayuwa to an kwatanta ka da waɗanda suka gabata to kai a duniya kamar ka rayu ne daga la'asar zuwa magariba kawai ko shekara nawa kai utiya ahlul taura an ba ma'abuta at-taura at-taura ta an ba su littafin at-taura fa amilu biha sai suka yaki da su hatta tasafan nahar har sai da rana ta yi rabi ma'ana sai da yini ya rabi ya raba tsakiya sun ma'ajizu sa'ad nan suka kashiya fa'utu qiratan qiratan sai aka ba su qirati qirati kowa cikin su an dauke su aiki ne hammari ce so mutane a taura an ba su a taura suka yi aiki ne ta amma rana na yi sai suka tsaya irin ƙarfe sha biyu na yi suka dakata kawai so sun sauka daga aiki daga na ka samu asalin sa sabka aiki gari sha biyu ke sun ma wuce halin injili sa'an aka ba mabuta linjila su ma a taura ba amilu biya suka yaki da ta hattan ta safan nahar su ma su da a'a wa sallu bihi ko ba amilu bi suka yaki da shi hatta sulliyatil asr asir kai sallar asr ko kuma tun ba ajizu sa'an su ma suka kai shi ya su da kaiwa zuwa yaushe ko kaga ashe mutanen linjila sun yi mutanen attaura saboda su sun yi ta yaya yaushe tun da sa ya zai da suka kai la'asar wahutu kiratan kiratan su ma aka ba su kiradi guda guda sun ma'utitumul qur'ana sa'annan ku al'ummata an ba ku alqur'ani fa'amiltum bihi kuka ci gaba da aiki da shi tun da safe hatta gharabati shamsu azura rana ta faɗi fawtitum qiratayn qiratayn kowa sai aka bashi ladan shi abin nan qiradi bi bi bi bi wa qala ahlul kitabi sai ma abu talibi suka ce aqallu minna amalan wa aktharu ajran sun bin mu karancin aiki amma sun bin mu lada mai yawa me yasa saboda su ake a'ida aikin manufa shine a'ida aikin a kai han magariba to kowa ya gaza wannan ya gida ya bari wannan lasar ta yace ya gashi mu kuma muka ce sai mun ida kuma sai da muka ida din to shi har kitabu suke mamaki su aikin muka dan ne amma kuma ladan mu ta hita su yawa قال الله سبحانه وتعالى هل ظلمتكم min haƙƙiƙun min shay'in shin ko na tauye maku wani abu daga haƙƙin ku ya muka yi jinga da ku ƙalula suka ce a ƙala sai ce to huwa fadli utihi man asha'u wannan kyautar da kuka gana ba al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kyauta ta ce da nake ba wanda na ga dama ita wanda aka ga daman kuma ya yi abin da ake so yi Allah subhanahu wa ta'ala kenan to kaga na annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana cewa an ba mutanen at-taura an ba su at-taura mutanen injila an ba su mu kuma an ba mu mai alqur'ani kaga duk manzo Allah ya faɗi mai littattafan guda uku ko wa fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam haka ma a cikin maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yace خفف على داود عليه السلام القرآن النبي داود أن سسبتا مي كراتو أنا القرآن أنا من القراءة لما القرآن yana ɗaukar mana alƙira'a cikin ƙur'ani ma ko fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana fa idza fa idza qara'nahu in mun karanta qur'ani fattabi' qur'ana ka bi karatun shi ka raba shi kai ka bi qur'anin shi ba kuma saboda qur'anin ne dama ana min fattabi qira'atahu ka bi karatun shi to shine nan manzo Allah ce kuffifa ala Dawud alaihi salam alquran an sassabta ba annabi Dawuda karatu fa kana ya'muru sai ya kasance yana yin umarni bi dawa'ihi haka ne ko yana umarni bi dawa'ihi da maganin shi na? dan sun rubuta kuskure wa kana ya muru yana ubanni bi dawabihi da ainihi dabbobin shi wa surriha sai a sake su wa yaqra'u alquran ko fa tusrahu fa tusrahu kai sai a daddaure su ko a sanya masu sirri wato sarari sai a sanya masa shirdi fa ya karau alqur'ana sai ya yi karatun shi ya karanta taurata aw zabura ko dai karanta taura saboda taura na gaban shi ta riga shi aw zabura ko kuma ya karanta zabura qabla an tusraja dawabuhu gabanin a daura ma dabbobin shi sardiddika wala yakulu illa min amali yadi kuma baya cin komi sai daga aikin hannun shi sarki ne sarki ne na zamanin shi gaba daya amma baya ci daga kudin kasa sai aikin da yake na hannu yake ci da kanshi da shi haka annabi dawo da yake da can annabi dawo da alaihi salam kudin kasa yake ba shi to shikenan kullum cikin dare sai ya zangi yawo yana ran gadi haka irin da sarakunan da bayan sallar isha'i da dare haka sai zangi yawo cikin gari yana tambayan mutane ya kuke jin wannan shugaban naku yana muku adalci kuna son shi mutane su yi ta yabo ran nan sai ya gamu da mala'ika da subbab mutane mala'ika ya ce mai gaskiya annabin nan mutunan nan sarkin nan yana yin adalci yana kulawa da talakawa sai dai kawai in kasa su ne albashin shi nan ne kadai ya rage ta na da ya ta roƙon Allah Allah subhanahu wataala ya bashi aiki sai Allah subhanahu wataala ya bashi aikin kila kayan ya samu sana'a ya kera tukane ya kera wukake ya kera cokaloli ya kera abubuwan da za a kerawa ya sai da a samu kuɗi aka bar taɓa dukiyar ƙasa bukari to ya kasance yana ci min amali yadihi daga aikin hannun shi kaga nan ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada taura kuma ya faɗi zabura cikin wannan labari na annabi Dawud alaihi salam wa fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam haka ma cikin maganan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yace la hasada manzo Allah yace babu hasada illa fitnatayn sai cikin ɗabi'u guda biyu hasada a nan wurin ma'ana ba a kan ta take ba ita hasada ba ta da kyau amma a nan ta zo ne a gurbin giffa a matsayin giffa watan alheri nau'i ne na kama hasada amma kuma mi so kake Allah ya baka irin abin da ya ba wani ko kuma kai ma Allah ya baka na wani Allah ya baka kyauta irin wanda Allah ya ba wani ko irin ta koma ta hita ta kuma hasada ba ta kake Allah raba mutum da abin to la hasada babu fata na ka samu irin abin mutum illa fitnatain ma'ana ba inda ya kamata ka yi fatan samun irin abin mutum shi na abin da hadisi yake karantar da mu sai abu guda biyu rajulin atahu Allahu alqur'ana na farko shine mutumin da Allah ba shi alqur'ani fa huwa yatluhu ana al-layli wa ana an-nahar yana karanta alqur'anin dare da rana lokutan dare da kuma lokutan aikin shi kenan karatun alqur'ani yadda ka gani zaka yana ta karatun alkur'ani mai girma da rana aikin kenan haka nan da daddare ma kuma ka san da haka kuma an san yana yi to sai ka ce ka ni ma Allah ba ni kyauta irin ta wani Allah ya sa ni ma in samu qur'ani kamar yadda wani ya samu yana ta karatun shi dare da rana to Allah ta'ala yana son irin wannan to ma abun kwarai ne ka gani kuma kana fatan kai ma ka zamu wa rajulin atahu Allahu malan mutum na biyu shine mutumin da Allah ya ba shi dukiya wa yunfiqu wa ana al-layli wa ana na yana ciyar da wannan dukiya lokutan rana da kuma lokutan dare kowane lokaci ciyarwa yake taimako yake badawa yake to shi ma sai ka ce ka Allah bani kudi irin nawa ne domin mi in zan kiran alheri irin nawa ne to nan kadai manzo Allah ya ce ka iya fatan ka zamanto kamar wani cikin waɗannan abubuwa guda biyu wanda ba su ba shi kenan ba ruwanka da su sai ka abubuwan da suka yi kama da su su bayan irin haka suke to sai ka yi watan kai ma Allah subhanahu wataala me da ka kamar wani kamar irin su wani waɗanda suke kokari cikin addinin Allah domin Allah ta'ala duka ya kawo mu duniya ne dan mu yi kokari kokari cikin mu cikin addinin Allah kawai duk abin da duk duniyar da kaga Allah ya hore mana ya hore mana ita ne saboda mu samu dama mu samu yalwa mu samu walwala mu bauta ma Allah duk abin da ake yi amfanin shi ne ka zamanto bawan Allah na kwarai ka zamanto mai aiki da doka Allah subhanahu wa ta'ala kawai shi ne duk wani abu da za a baka in ba zai taimaka maka ba ka zan bawa Allah ka zama kusa ga Allah subhanahu wa ta'ala kusancin da ya dace da kai da Allah ka zama aikin banza ke duka Allah ya yi ne saboda ka nagartu ka ingantu ka zamanto bawan Allah na kwarai ka zamanto mutumin kirki ka yi ma Allah subhanahu wataala hidima ka yi ma annabin shi ka yi ma littafin shi ka yi ma addinin shi hidima shi yasa kawai Allah subhanahu wataala ya kawo ka duniya duk abin da zaka samu to ka sani Allah ta'ala ya mika maka makullan aljanna ta hanyar shi sai in ka ki budewa ka je ka bude kofar wuta kawai duk abin da Allah zai baka duk ilimin da zaka samu duk kudin da zaka samu duk matsayin da daukakar da zaka samu to duka Allah ta'ala ya baka ne saboda ka yi ma addinin Allah hidima da wannan matsayin da Allah ya baka to ba abu ne na lokacin ya wuce ko ba za ka kara yi ba an gama da kai shi ke to kaga nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce رجل أتاه الله القرآن كو متنا دا الله باشي القرآن وفي قوله أكما يازو أتكم مغانا منزان الله صلى الله عليه وسلم يتي تركت فيكم نابري أتكمكو ما أبند إن تمسكتم به إن كن يرقو لشي لن تضلوا بعدي بازاكو تقبتي وباينا با كتاب الله نابر مكو لتاب الله wa sunnata rasuli na bar maku sunnan manzon shi sallallahu alaihi wa sallam sawaku manzo Allah bai ce wa sunnati ba sunnat rasuli na bar maku sunnan Allah shi ke magana na bar maku sunnan shi annabin kuma dai ma'ana sunnata da abubuwa manzo manzo Allah ya bar mu abubuwa guda biyu in mun yi riko da su da gaske rikon gaskiya ba rikon fada da baki ba ba rikon fatan baki ba ba rikon ƙarya ba riko na gaskiya to ba yadda za a yi bacci muna nan akan shari'a kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar mu abubuwa guda biyu kenan ya bar mu qur'ani kuma ya bar mu bayanin qur'ani ko ba su rabuwa duk wanda ya raba su to ya bacci duk wanda ya raba su yace babu wani bayanin annabi qur'anin dai shine bayanin annabi to ya karyata Allah kuma ya karyata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya kiyaye wa qawlu sallallahu alaihi wa sallam magana annabi sallallahu alaihi wa sallam da yace la tusaddiqu ala alkitabi wa la tukadhibuhu kada ku gaskata ma abuta littafi kuma kar ku karyata su ma'ana an kun ji nasara ko yahudu suna magana game da addinin su kakku ce ƙarya ce kuma kakku ce mi sai in kuna da gaskatawa cikin ƙur'ani sai in kuna da ƙaryatawa cikin ƙur'ani amma ne ƙur'ani bai ƙaryata abun ba kuma bai gaskata shi ba ba ku san ƙarya shi ba ku san gaskiya sai ku shiru wa qulu amanna billazi unzila ilaina ku dai in kun ji suna magana ku ce mun ba da gaskiya da abin da aka saukar da shi zuwa gare mu wa ma unzila ilaykum mun bada gaskiya da abin da aka sanke shi zuwa gare ku wa ilahuna wa ilahukum wahid abin bautawa mu da ku guda ɗaya ne shine Allah wa nahnu lahu muslimuna kuma mu masu mika wuya ne ga Allah subhanahu wataala muna ganewa ku to kaga nan Muhammad Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa la tusaddiqu ahlal kitabi ma buta littabi yahuda da nasara kenan mabuta linjila da taura kakko gaskata su kuma kakko kare ta su dan kaji bana sare ko bai hudu yana bayanin addinin shi in dai ba ka san qur'ani ya ce wannan abin da yake bayanin ƙarya ne to kaka ce ƙarya ne haka in ba ka san qur'ani ya ce wannan abin gaskiya bane to kaka ce gaskiya ne kai shiru ne kawai ka ce na yarda da abin da aka saukar da shi gare ni na yarda da abin da aka saukar da shi gare ka na yarda da Allah da guda ɗaya ne shi ne nake bauta kai ma Allah ka guda ɗaya ne kuma dukkan mu muna miƙa wuya ga Allah subhanahu wataala wannan shi ne dalili na uku daga cikin dalilai waɗanda suke annaqaliya na hudu malam yace imanul malayini min al ulama'i wal hukama'i imanin miliyoyin mutane min al ulama'i daga cikin malamai والحكماء إذا ما فيه حكمة وآل الإيمان إذا ما بتا إيماني في كل زمان أقوى زمني ومكان أقوى ولي واعتقادهم الجازم لكما أدلن سوان ديك ينككي لا ينكشكو بأن الله تعالى قد أنزل كتبا cewa lalle Allah ta'ala ya saukar da littattafai auhaha ila rusuli Allah ya yi wahayin waɗannan littattafai zuwa gaba zuwa ga manzannin shi wa khiratin nasi min khalqi da kuma zababbun mutane daga cikin halittar shi mutane miliyoyi sun yi imani da haka ko ba haka ba yawa mutane da yawa sun yarda da alkur'ani littafi ne da Allah ya saukar da shi ko mutane da yawa amma ba su san ayar da take a imani da qur'ani ba sun jana bane sun yarda ko ba haka ba cikin kashi goma na musulmi kashi tara duk sun yarda da alkur'ani saukakken littafi ne amma ba su san wace aya ce ta ce a yi imani da qur'anin ba amma sun yarda kashi ɗaya ne zai gwada ma ayar ya karanta maka ita ya fassara ma ita amma sauran duk sun yarda to yardar su shi ma dalili ne kwakwara da yake nuna lalle Allah ya saukar da littattafai ga annabawa shi abin da malam yake gai muna ganewa ko wa zammana kuma Allah ta'ala ya sanya musu waɗannan littattafai ma arada abin da yake so a min sifati na siffofin shi mana cikin littattafan da Allah ya cusa bayanin siffofin shi wa akhbari gaibi da kuma labaran gaibin shi cikin attaura da linjila da zabura da alqur'ani Allah ya sanya bayanin siffofin shi Allah din ciki kamar da kan qur'ani ga sunan da yawa to haka cikin waɗannan littattafai da kuma labarai na gaibi bayanin aljanna bayanin wuta bayanin mala'iku bayanin aljannu bayanin abin da ya faru tsakanin mala'iku da shaidan tsakanin mala'iku da annaba adam tsakanin shaidan da annaba adam duk gaibi ne aiki bayanin annabawa da manzanni bayanin al'ummomi waɗanda ba mu gansu ba ba mu ga wanda ya gansu ba duka Allah ya cusa ba littattafan shi waɗannan bayanai na gaibi wa bayani shara'ihi da kuma bayanin shari'o'in Allah mai girma da ɗaukaka wa dini da addinin shi wa wadihi wa wa'idi da kuma bayanin alkawarin shi da kuma narko na shi wa'ad shi ne alkawari muna gane ko shi ne alkawari wa'idi kuma shi ne alkawari na ba da tsoro barazana yake ce ma wa'id yawwa alkawarin da zaka ban tsoro da shi shi ya sha bamban da wa'ad cika shaki la yukhlifu Allah wa'adahu inna Allah la yukhlifu al-mi'ad Allah bai saba alkawari muna ganewa ko to shi kuma wa'id shine ba da tsoro a ce in kai kaza sai na ma kaza ana ma hannunka mai sanda ne dan ka bar abu muna ganewa ko kamar yadda uba yake ba dan shi tsoro kamar yadda uwa take tsoratar da ɗanta kamar yadda malami yake tsoratar da almajirin shi daga malami ya ciko rigar shi da iska ya biyo almajiri ya kasa kama shi sai mai haka ya yi tsaye saboda ya kai inda bai kamata a ganshi yana gudu ba sai ya yi tsaye ya mai haka da bulala in ka dawo da ni to sai a yi katari kayan almajiri ya dawo sai a samu wani cikin manyan unguwa ko cikin manyan almajiran malam sai ya ba da hakuri da Allah yaran na a yahi mashi a yi hakuri a bashi bashi in ya koma to ba ruwan shi ke daga aje bulale can da lasar yaro ya dawo ko ba mai komi sai da ta hararen shi shi kenan an sauka kaga an bashi tsoro to amma wani ya bada hakuri kan ban tsoron cewa a yayi mashi a yi hakuri shi yake ce ma wa'i Allah subhanahu wataala ya sa mu dace da alkhairin duniya da lahira la biya mana bukatunmu la shayi mana wayanmu Allah ya ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ci a tambayoyin da malam bar su lokaci ya ce ha? to lokaci ko ba ka karanta ko guda karanta mu shi ba shi ba shi
ya halitta a karanta a mafi a ƙar'ani su lalaya a karanta a ƙar'ani
wai ko ya halitta karanta ma mamaci alkur'ani mai girma da suna Allah kai mai ladan ya halitta dan shekaranta mai kodiye shi su ya halitta su karanta mashi amma ba wani ba wani ba ya da yancin wannan amma su suna da yancin su yi, kuma ba za su sa wani ya yi ba sai dai su su yi da kansu in suka yi suka ce Allah ya kai ladan to Allah zai kai mashi ladan na'am da mantuwa da mantuwa ya ci abincin ko to mutum ne ya tashi da niyyar yin azumi na sha uku da sha hudu da sha biyar idan jiya ya tashi da shi to kuma sai biki ya kama shi dole sai ya je da aka je wurin bikin aka kawo abinci sai ya ci ne matsa ya karya azumi wasu malamai mai yawan malamai suna cewa babu wani abu da mutum zai yi wasu kuma na cewa sai ya yi kafara amma da zance babu inganci babu abin da zai kama mutum sai dai ba a san mutum ah, ya ɗauki azumi kuma ba da niyya ya kai shi ba in son samu ne ka ɗauki azumi ko da ta nafila ne to kai hakuri ka kai shi in dai ba wani dalili daga cikin dalilai ba waɗanda suka hana ka ba yawa ko rashin lafiya ko wani uzuri da ba ka kai azumi wani aiki mai wahala Allah ya samu dace to ya ce ya ji wani malami ya ce idan mutum yana da kuɗin aikin hajji bai yi aikin hajji ba har ya mutu don ya mutu za a tada shi cikin yahudawa eh asali ne magana ce ta sayyidina aliyu cewa duk wanda yake da ya samu dama yake da guziri ya samu ikon ta ya aikin hajji bai yi aikin hajji ba har ya mutu to ba ruwana da wannan mutumin ya mutu ba yahude ko ba nasari domin Allah ta'ala da ya ce walillahi ala nasi hajjul baiti man istata ilayhi sabila sai Allah ya ce wa man kafara idan malamai da yawa nan sun fassara duk wanda ya samu dama yayi wasa da wannan damar tashi ta tayi aikin haji ga da hali ga da wadata yana iya zuwa lafiya ya dawo lafiya da wadatar shekiya to ya kafarta ma'ana ya yi babban laifi shi sa Allah ya ce wa man kafara fa inna Allah ghaniyun 'anil alamin wanda ya kafarce to Allah ya wadata daga talaka abin nan talikai gaba daya to da haka kenan ba wai tada shi ne za a yi ba kaman ya ce ne to wannan ba a damu ba ma'ana ba mamaki mutum ya mutu ba yahude ko ya mutu ba nasari wallahu alam mace mace to watan kuma bai tsari mutum zai sake dawo wannan na biyu shi ne mace ce ta yi jini to sai yanke kuma wata bai kare ba kuma sai sake dawo sai sake dawowa to ana cewa jini na farko in tsakanin shi da na biyu ya kai kwana takwas ko kuma zuwa kwana goma to sabon jini ne in bai kai haka nan ba to tsohon ne saboda haka in jini ya yanke in dai tsakanin shi da mai dawowa bai wuce kwana goma ba muna gane bayan sati ya dawo to wancan tsohon dai ne burbushin shi ne ya dawo dama bai kare ba an samu wata tangarɗa ne to yanzu kuma ya dawo amma in ya wuce haka nan to sabo ne wani sabo ne wannan ba tsoho ba ne na'am
bayan mutuwa wannan mutum ya ya samu suna aikin hanyar zai yi zuwa ma kowa ya ce zai fito ba in kuma mutum na cewa da kuma ana mai ba yana shiga karkashin
wai mutum ya samu kuɗa yake haji bai yi ba sai ya biya ma uwayen shi to yana shiga cikin wannan magana ko ko ba ya shiga ciki domin aiki ne na alheri kuma ya nuna yana kaunar uwayen shi ya girmama su ya samu dama ta yi masa alheri wanda su ma ba za su taba mancewa da shi ba to shi kuma kayan wata shekara ta dawo sai Allah ya mai cika bai shiga ciki saboda kaga ya ba wasu su yi kuma uwaye ya gabatar da wato ya bibita uwayen shi akan shi kenan kaga aiki ne na alheri mai yawa wannan ba zai shiga cikin wancan ba saboda wancan shi bai ba uwayen ba kuma bai yi ba kuma har ya mutu to shi kuma wannan ya ba uwaye su ne kaga ya yi aiki alheri duk da yake nan wurin ma so ake yi ya gabatar da kanshi ya fara zuwa amma dai tunda iyaye ne su ma a bayan Allah ne masu girma masu daraja wanda Allah ta'ala dan ya magana hakin shi sai ya kawo nasu to kaga abu ne mai kyau mutum ya Allah ya sa mu dace Allah ya biya bukatu gaba daya Allah ya shahi mana hawayen mu Allah ya ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ci Allah ka raba mu da talauci da yunwa Allah ka ba mu damuna mai albarka Allah ka ba mu cimaka mai albarka Allah ka ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin kasashen mu gaba daya Allah ka kawo aiki da kasuwanci masu albarka marasa lafiya mu Allah ka ba su lafiya marigaya Allah ka ji kansu da gafara da rahama Allah ka sa sun huta Allah ka hada mu da su gida aljanna Allah ka sa mu kare da duniyar nan lafiya Allah subhanahu wa ta'ala ka kare mu daga makirci da kaidi da sharri ya Allah Allah ka ba mu alkhairi ka raba mu da sharri ya Allah Allah ka sa albarka da alkhairi a cikin rayuwar mu ya Allah Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin
Thank you.